الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كسابا ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil ana wanda fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-jama'ili al-hanbali al-maqdisi ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da ya tsara shi a bisa abuwa alfiqhiyya al'abuwab alfiqhiyya wato a bisa babi babi na fikihu domin a karantar da mutane ayyukan ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa ko kuma ya aiwatar kuma dama hadisi yana ɗaya daga cikin manya-manyan sources ko masadir tushe na ainihin dalilai dangane da ayyukan ibada idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun shiga sabon babi wanda yake bayani dangane da ma yunha anhu min albuyu cinikayyan da musulunci ya haramta wanda yake a baya mun ambaci ciniki na jefawa shine yanke hukunci ko na taɓawa shine an yanke hukunci ko a tare masu kawo kaya kafin su iso kasuwa a ainihin saye daga wajensu idan an saye daga wajensu a kawo kasuwa kuma a tsawwala kuɗi ko kuma ɗan birni ya sayar wa ɗan ƙauye domin saboda kar a cuci ɗan ƙauyen ya yi wannan dabara duk musulunci ya hana waɗannan abubuwa a yau za mu tashi darasi na hamsin da shida hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyar an abdullahi bin umara radiyallahu an wa radiyallahu an huma قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المذابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر خيلا وإن كرما أن يبيعه بذبيب خيلا وإن كان ذرعا أن يبيعه بقيل طعام نهى عن ذلك كله وانا حديثي حديثي نينا ديرغا cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Abdullah dan Umar da shi da mahaifinsa Allah shi kare da su saboda guduma wanda suka bayar wajen ci gaban musulunci mahaifinsa khalifa ne daga cikin kalifofin manzon Allah sannan shi kuma abdullahi wato malami ne a cikin malaman sahabbai saboda haka babansa ya ja daraja ta wani bangare shi ma ɗan ya ja daraja da martaba ta wani bangare radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil muzabana annabi ya hana cinikin muzabana to wanne ne cinikin muzabana ko mecece muzabana an yabi a samar ha'itihi shine mutum ya sayar da 'ya'yan itacen gonansa kamar lambu kenan in kana nakhla idan dabinai ne bitamrin kaila da ainihin dabinon da za a bashi a aune zuwa wancan lokaci suna yin haka kamar misalin a yanzu za a iya samun haka shine mutum yana da gonan dabino ko yana da lambu na dabino amma kuma dabinon bai yi yadda za a yanke ba sannan shi kuma yana da tsananin bukatan dabinon da zai amfani da shi a gidansa misali ko wanda zai ci wanda zai ci zai yi amfani da shi to waɗansu sai su ce tun da akwai bukata za su suna bukatan abincin da za su ci to bari su samo masu saya su sayi ainihin 'ya'yan itacen gonansu duk da kasancewa bai nuna ba a sama su ba su da wanda yake shi kuma busasshe ne ko gashi a ƙasa shi ne aka hana sai dai kawai illa fil araya idan matsi ya kai matsi to an ba da dama shi ne babin da za mu karanta shi na gaba na farko a can baya an ambata mana duk abin da yake bai nuna ba ba a sayar da shi domin saboda akwai yaudara a ciki sai dai ka sayar da ganye ko karmami amma ba ka sayar da hatsi ba ko ka sayar da misali a ce 'ya'yan itace ba kamar mangoro wanda yake bai gama nuna ba ko dabinon da bai gama nuna ba ina fata an gane sannan kuma duk cinikin da za a yi ɗaya daga ciki ba san ainihin adadin ma'auninsa ba shi ma akwai yaudara a ciki akwai nau'i na riba shi yasa musulunci ya hana wannan to wannan shine cinikin muzabana wanda suna yi a cikin dabino an hana su wa in karman idan kuma ainihin inabi ne an yabi aho bi zabibin kaila shi ma ya sayar da shi da zabibi wanda za a auna wa in kana zar'an idan kuma shuka ce a tsaye a gona an yabi ahu kamar masara ko dawa ko shinkafa ya sayar bi kaili ta'amin da abincin da za a auna na ha an zalika kulle annabi ya hana wannan sai dai an shiga lalura eh ko da yake na fara buga misali na ce kamar mutum yana da gona sannan kuma yana da tsananin bukatan abinci in dai ba harkan kasuwanci ba ne to za mu fada babin araya shi ya halatta kamar yadda za mu gani nan gaba amma ce kayya ba zai yi ba kuma duk wanda ya zo ya ce ya yarda da haka to fa dole kai da abincinka yake jikin shuke-shuke ko yake gona ba a girbe ba ka yi sassauci to wajen yin sassaucin nan ne za a cuce ka wanda kuma musulunci bai yadda ba eh ai kaman masu abin nan ne menene tunda na ga ma'aikacin banki eh kun san masu banki mutum yana da gidansa miliyan goma zai je banki ya ce a bashi bashi miliyan biyar zai su ce za su bashi amma sai sun duba wata kadaransa gida ko fili idan ya je ya gwada musu gida lafiyayye sun gani ya kai miliyan goma ko wani fili a ariyan da yake da muhimmanci shi ma yana da tsada ya kai miliyan goma sai su ce babu damuwa sai su karbi original takardu din sai ya baka bashin 5 miliyan amma mafiya yawa ba su sukan akwai interest a ciki tunda za a ce ka biya a cikin shekara biyar kowace shekara za ka ba da 1 miliyan amma 1 miliyan akwai plus 100,000 ko 200,000 ko wani percentage din da za su ambata saboda haka bayan shekaru biyar idan ka biya za ka ga ka biya kusan miliyan shida ko miliyan bakwai ya danganta da bankin to amma fa idan aka je shekaru biyar aka yi shekaru biyar baka biya ba ga kuma interest ya karu daga miliyan biyar ya koma miliyan shida ko bakwai sai ya ce to bari a sa gidanka a kasuwa gidan kuma dama yin kiyasinsa miliyan goma yanzu kuma an samu wasu shekaru gida mai yiwa ya je miliyan sha biyu kenan sai ya kada gangan shela na dillancin gidanka kamar yadda da muka sani ana bugawa a talabijin ana fala a rediyo a buga a jaridu to amma wani daga cikin manajojin ko ma'aikacin banki shi kuma sai ya karbi baki a bankin sai ya zagayo gidanka na miliyan goma sha biyu ko na miliyan goma sai a saye shi ko miliyan bakwai ko miliyan takwa abinda za a ɗauka a baka bai wuce miliyan da ya ba miliyan bakwai kuma a bada banki shi kuma kaga ya ci gidan a banza wanda in ya je ya sayar a kasuwa a lokacin da ya ga dama zai samu ƙarin riban miliyan biyar cor a kai wanda kuma babu wani aiki babu wahala saboda tsaban wayo da yaudara to asali dai kai da ka je ka ci bashin miliyan biyar ɗin nan kai ka ja makanka amma dai dukkan kunkun je lahira za ku yi bayani saboda me saboda akwai kai kaje ka fada cikin rikicin da bai kamata a ce ka fada ba musulunci ya haramta maka irin wallan bashi sannan kuma su ma'aikatan banki ko wani manajan banki shi kuma yayi dabara yawwa an wabce maka daman lokacin na cika za a matsa maka lamba sai ka gwammace kawai ka sayar da shi a karyayyen farashi a karyayyen farashi saboda haka cuta ta haɗu ta ɓangarori daban-daban kuma kai kaja wani akwai bambanci akan mutumin da ya mallaki abinsa sai matsuwa ta sa shi ya matsu ya dauki abinsa zai sayar kuɗi ya yi wahala a hannun mutane babu kuɗi sai mutane sai wani ya zo ya ce ni in ka karya farashin inda ya kai sauƙi zan saya da arha don ya riga ya yarda ya karya farashi abin miliyan goma ya sayar da shi miliyan shida saboda yana ganin za a baki kuɗi cur-cur nan take ya haƙura da ya tsawwala ya samu sauran miliyan hudu gare ya samu abin biyan bukata a yanzu wannan kuma ba haramun bane ina fata an fahimta saboda me saboda hanyoyi ne na kasuwanci da musulunci ya halatta kuma daman an yi haka ne a jikin wani wani yake samun arzikinsa ina fata an gane yawa amma akwai dabara akwai yaudara akwai algusu akwai cutarwa to wannan shine abinda musulunci bai yarda da shi ba na'am wannan cinikin muzabana kenan a tsayar da abin da yake gona da abin da yake hannu saboda akwai yaudara tsakani eh shine ya ambata mana bangarori guda uku bangare na farko da binai saboda mutanen madina wajen mutanen makka mafiya yawan abincinsu da bino ne ɓangare na biyu sai masu amfani da zabibi su ma abincinsu ne sai dai kun san zabibi idan yana ɗanye ana ci idan ya bushe me ake yi da shi mu kamar mu mukan sanya shi a cikin abinci ne shi ne wanda ake sanya shi a cikin abinci kana cin abinci kana jinsa yana da ɗan zaki-zaki haka mai hakan motsar da shi waɗanda suka tafi saudiya saboda sun saba da abincin saudiya sai su sayau su zo gidajensu ana ɗanyi na ɗan kwana biyu hakan nan akwai wani abu da ake kiransa green beans wannan green beans ba su ne 'yan ƙanana-ƙanana ba to mu mun fi amfani da su a nan su kuma a can suna amfani da zabibi ana iya dafa green beans din nan shi kadansa ya zama abinci a ci ai ban yi tsammanin ana haka ba dole sai an gauraya shi da wani abu amma yunwa yanzu ta kansa komi ma ana ci tunda ana cin tafasa Allah ya kyauta wannan green beans din kuwa green beans din yafi tafasa ma muhimmanci eh Allah ya kyauta to ga karin bayani har ila yau ko karin misalai حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمهاقلة وعن المذابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا الأرايا المهاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة hadisin jabir ɗan abdullah Allah shi kare yadda da shi shi ma yana daga cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka taimaka wa musulunci da shi da mahaifinsa da aka kashe shi a fagen daga shi yasa ake ce radiyallahu anhuma qala yace na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil mukhabara annabi ya hana cinikin mukhabara wace ce cinikin mukabara ko almukabara shi ne mutum yana da gona ba zai iya nomawa ba sai wani shi kuma ya zo zai noma gonan sai su yi cinikayya zai ba shi hayan gonan ya noma a bisa abinda za a noma a gonan amfanin da aka samu amfanin da aka samu za a ba shi wani kaso ko amfanin da aka samu za a ba shi kaso kaza bai halatta ba bai dai ka ba da auren gona ko ka ba da dama ma wani ya yi noma to aron kenan za mu ce ka ba eto haya idan har ana son a ba da haya ina da gona ba zan noma ba wani ya zo yana bukata to ya ɗauki kuɗi cash ya ɗauka ya bayar mu yi ciniki da shi gonan nan ta kai hekta kaza saboda haka zai ɗauki haya a naira kaza misali a ce 250 to ya ɗauki 250 ya baka ya je ya noma gona idan Allah ya bashi arziki shi kenan in bai bashi ba kuma ya yi hasara kai kuma ka ci halal shi ne tsari amma da abin da za a noma a cikin gonan ba tare da an ambaci percentage ba na farko da aka ce za a biya da abin da za a noma gaibu ne ba tare da an ambaci gwargwadon abin da za a bayar ba gaibu ne saboda haka a ƙarƙashin wannan akwai algarar shi yasa wannan ciniki ya zama haramu idan kuma an yanka fasente misali zai noma gonan amma za a kasa gonan gida goma za a dauki kashi ɗaya shine za a biya ka kai mai gona a matsayin kuɗin hayar da aka karbi gona aka noma to wannan ya gwada kunyar jejeniya a bisa abin da yake majahule shi ma ba a san shi ba ba a san shi ba yana iya yiwa ya samu buhu biyar yana iya yiwa ya samu buhu goma to kuma ba a ciniki da wannan kun ga wani lokaci bambanci da ba da kaka kenan eh shi kuma mutum ne wanda yake yana noma ya gama shuka gonansa ya gama nomewa lokacin da ya kamata ya sa taki ko a yi feshi sai ya kasance bayi da kudi zai ya zo ya ce to ni ina son ka bani aron kudi idan na girbe gonan nan zan baka buhu kaza to sai ku yi ciniki zai ku yi ciniki ka'ida ita ce in ka ɗauki kudin buhu biyar ka bashi sai ya je ya yi feshinsa ko ya zuba taki sai ya samu buhu biyar kacal to kai dole ya zo ya biya ka buhu biyar ɗinka in ya so na zakka kuma ya je ya siyo ya biya Allah na zakka eh ina fata an gane bambanci eh domin saboda me saboda shi kun kididdige shi yasa zaka iya ragewa zaka iya karawa bisa gwargwadon yadda kuka yi da shi idan masara ce sai a ce to yanzu buhun masara guda ɗaya naira nawa ne buhun masara naira dubu tamanin ne to shi kenan zan baka naira dubu ɗari da sittin idan aka zo aka girbe masara to sai ka bani buhu biyu kar kuma idan an zo an girbe masara ta karye ta koma naira dubu arba'in sai ka ce baka yadda ba sai dai ya baka wancan dubu tamanin wato dubu ɗari da sittin ba haka kai ba ina fatan an fahimta saboda mai la zarara wa la dirara babu cuta babu cutarwa amma cinikin mukhabara wanda annabi ya hana shine ka bada hayan gona a biya ka da abinda aka noma a gonar bai halatta ba a dauki kudi kawai a bayar eh shine ko kuma ka bashi aro kawai in ka bashi aro ya noma gonan ya samu wani abu ya ce bari ya kawo maka wannan ma kaga sai ya ga dama saboda waɗansu malamai na zuhudu suna ganin ka ba da aron gona a noma gonan bayan an noma daga cikin amfanin an samu amfani a kawo maka wani abu kyauta ka karɓa to kamar cin hanci ne wato ka ba da gonan ba domin Allah ba wanda ba don Allah bi ba zai karbi komai ba ina fata an gane yasa wasu suka ce makaruhi ne karban wannan kyauta wasu kuma suka ce a'a ya halatta tunda baka sa masa ka'ida ba in ka sa masa ka'ida za a fada cikin haramci to kuma gare ya kawo ka karban don idan ba karba ba ba zai ji daɗi ba sai dai kuma a ƙarƙashin wannan yana fuskantar barazanan kwacewa ko ba ka bane to abinda ake gudun kenan duk wani zai je ya zauna ya ce tun da na baki wallahi ba abin da yake kawo mu to shekara mai zuwa zan karba to kaga kusan ladan ka kane mai rusawa kenan wannan shine cinikin mukhabara wal muhaqala cinikin muhaqala shine cinikin da za a yi bayan an girbe gona yana kwakwance ba a yayyanke shi ba inda an yi girbi ba a yi yanka ba a ce za a yi cinikin hatsi yana kan zanganiyansa don an girbe to wannan ma ciniki bai halarta ba domin saboda me za a samu cuwa-cuwa a ciki akwai yaudara ko akwai cuta a ciki amma idan an yanke an tara shi a bambe an san bambi ko an tara shi a juga an tara shi waje guda to ni na ga samari da yawa wanda ba sa noma duk a cikin gari suke ba san waɗansu kalmomin ma da yake ammatawa ba eh eh eh matsalan kenan an tara shi a waje guda to wannan babu laifi a yi cinikinsa amma kamar yadda malamai suka yi bayani a samu wanda ya kware wanda ya san yadda ake tara juga-juga na kayan amfanin gona domin duk wanda ya saba yana zuwa yana gani to zai iya maka kiyasi ya ce kaza ne ko rumbu ne ka gina idan ya zo ya dubi yadda aka gina rumbun ya leka ya kai yadda aka zuba hatsi a ciki zai ce wannan idan aka suttuke shi ko aka buge shi ba zai wuce buhu kaza ba to wannan idan mutane sun saba suna yi za a iya wannan ciniki sai dai a ka'ida idan ka saya kuma ba za ka sayar da shi ba sai ka daga shi daga wajen sai ka lissafa ka tabbatar cewa abin da aka sayar makan nan haka ne sannan kai kuma in yaso sai ka ƙara riban da za ka ƙara shi ma za mu samu bayani nan gaba wa anil muzabana sannan annabi ya hana cinikin muzabana shine wanda muka yi bayani a can baya wa an bai samarati qabla hatta yabdu wa salahuha da kuma sayar da ‘ya'yan itace ko kuma hatsi har sai nunan ya bayyana. In ba manta ba akwai hadisin da makaranta a can baya, sawa'un dabino ne, inabi ne, mangoro ne, shinkafa ce, dawa ce ko gero, musamman ma mu anan mun fi amfani da gero da dawa da masara da sauransu, kuma duk manomi ya san idan gero ya kai kaza. idonsa ya zamo iri kaza to ya tsallake fari ko kuma ya tsallake bala'i alja'iha da ake fala asalin hausa suna ce wuji-wuji shi ne wanda idan ya zo yana lalata gona to akwai matsayin da ‘ya'yan itace idan ya kai wannan wajen ko wannan iska ta biyo to wannan amfanin ba zai lalace ba ya riga ya tsallake sai dai ya lalata waɗansu ‘yan kaɗan wanda su ba su kai wannan matsayi ba mai yasa aka ce haramun ne a sayar da duk wani ɗan itacen da bai ainihin tsallake wannan bala'in ba saboda idan ka sayar ma ɗan uwanka sai kuma bala'in ya biyo baya to fa zai zo ya sari karmami ne ko ya kwashi ganye ne babu 'ya'yan itacen kuma musulunci bai yadda da haka ba tunda kai ne Allah tabaraka wataala ya riga ya baka idan bala'i ya sauka kai zaka yi hakuri daman Allah ne ya baka ba wayonka bane amma bai kamata kuma ya shigo da wani an ci kudin sa kuma bai samu biyan bukata ba wa Allah tuba'a kada a yi irin wannan ciniki haka za a fassara wa Allah tuba'a kar a yi wannan ciniki illa bid dinari wad dirhami sai dai da dinari ko da dirhami sai da kudi illa al araya amma banda araya araya shine trade by barter shi in akwai lalura ya halatta saboda ka in kana da kudinka ka je ka kama hayan gona ka biya su ka je ka noma in Allah ya baka amfani shikenan in bai baka amfani ba ka hakura kaddara ce ina fata an gane yawa sannan shi ma wannan da aka yayyanka shi aka tara ka je da kudinka ba ka zaya ku yi ciniki yana zanganiyansa ba sannan kuma dadin dalawa duk shukan da bai nuna ba za ka sayar da shi za ka iya sayar da shi amma ba a matsayin nunanne ba ina fata an fahimta tunda dama mun yi bayani in ka matsu kana da gonan masara masaran nan ta fitar da goyo gaba ɗaya har masaran ma ta yi gemu gagen mai da yawa da aka kira wani manomi da ya zo ya ga gemunsa ya ce ai wannan totuwa ne zalla bai yi ido ba kai kuma ka riga ka mazo domin daga ganin gemun za ka gane cewa totuwa ne bai yi ido ba kamar yadda yake wani lokacin kan lura da gemun inda ka saba noma kan lura da gemun za ka iya gane totuwan masaran 'ya'yan a cike yake ko a watsa yake ba cike yake ba duk mutum yana iya ganewa inda har yau da gobe kana yi amma mun baka saba ba ba ana ce ka je karewa masara baka san wanda za karewa ba yasa a ƙauye in aka ce a karewa masara za ga ko dattijo ko tsohon hannu ya shiga zai yi wahala ya karyo masaran da yake a lalace yake yana da wahala amma kai dan birni wanda kake fama da manja kai in aka sa ka shiga cikin rudewa za ka yi kai kana ganin wani kumburi haka haka kawai zaka je ko kana ganin gemu da yawa haka kawai zaka je ka karyo sai ka je ka karyo wanda bai da ido sosai to idan mutum zai sayar da amfanin gonansa amma amfanin bai nuna ba to haka ce ya sayar da karmamin ko ya sayar da ganyen amma ba amfanin gonan ba tunda bai nuna ba domin a kauce mu cuta sai ya dauki kudi ya bayar kudi inda akwai kudi za a dauka a bayar shi kenan amma a ba da hatsi da hatsi shi wannan bai halatta ba sai dai a cikin araya shine zai ambata mana gaba almuhaqala bai'ul hintati fi sumbuliha bi hinta shine a sayar da hatsi da hatsi wannan na cikin zanganiya wannan na cikin zanganiya sai dai mun yi bayanin cewa koda yana ba a yayyanke shi ba ba a tara shi ba malamai sun ce bai halatta ba saboda yaudara a ciki na'am sai hadisi na 277 an abi matsudin al-ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an saman al-kalbi wa mahli al-bagiyyi wa hulwan al-kahim za mu koma wani bangare na cinikayya hadisin abu matsudin al'ansari wanda ake kira uku babi ne amuru radiyallahu anhu mutumin madina ne kuma albadari ana ce masa albadari saboda yana zaune a badar a yankin badar Allah shi kara yadda da shi ya ce annan rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi naha an samanil kalbi annabi ya hana mutum ya ci kudin kare haramun ne wa mahalil bage mutum ya ci ladan karuwa haramun ne wa hulwanil kahin mutum ya ci ladan boka haramun ne su ma kaman cinikayya ne suka yi eh kaman cinikayya ne saboda haka wani ya zo yana neman kare karen da zai saka a gona ko zai masa gadi ko kuma karen da zai yi farauta na musulunci kai kuma kana da kariya ta haifi karnuka da yawa to sai dai ka ba da kyauta in ka sayar ka ci kudin ka ci haramu sai dai kuma za a waiwaiwa a tambaye ka kai da ka ajiye kariya me yasa ka ajiye kariya a gidanka kai ma gadin take yi ko kai manomi ne ka rasa kare sai kariya ko kuma kana farauta na musulunci ba farauta irin na yanzu na matsafa marasa sallah ba to da babu bambanci tsakanin karen da za ka rike shi wanda musulunci ya baka dama ka rike sawa'un wannan karen namiji ne ko mace ina fata an gane saboda haka yadda samari suke yi su yi wata dabara wani ma ya hadu da wani mai cin kare zai ce ai ba ni nake ci ba ya ce zalaye na za ka samu mun kare sai su haɗa baki su je su sato karen wani su je su sayar a ba su kuɗin kare su ci to sun ci haramu sai dai ku sato ku ba shi kyauta in yanzu na ka je lahira kuma yawwa zai ku yi bayanin eh zai ku yi bayanin satan da kuka yi to malamai kusan dukansu sun yi ittifaki akan cewa kowane irin kare ne cin kudinsa haramun ne ina fata an gane kuma wanda ya fi muni shine wanda ba ba shi dama ya ajiye ba amma wanda aka ba shi dama ya ajiye to kunga wannan zai samu sauƙi ta wajen ajiye kare ɗin saboda akwai haƙari amma wajen sayansa ko sayar da shi to ya yi takabanban sai na biyu kuɗin karuwa ɗaya saboda mai saboda za ta je ta yi ciniki ne cinikin da ta yi aka je aka yi zina da ita aka biya ta wannan kudin halal ne ba halal ba ne to sai ta zo kana da gidan haya sai ka ba ta gidan haya ko ka ba ta daki kuma tana biyan ka da wannan ɗayan ka je lahira za ka yi bayani barai da gaske ai maganan kenan ko ka ba ta ofis ta zauna tana karuwancinta ana biyanta kai kuma tana biyanka shi ne maganan da ake yi kunga iyayen da suke barin ayayensu suke yin karuwanci ana biyansu suna kawo kudi don a ciyar da gida abinda suke ci haramun ne suna cikin hatsari musulunci bai yadda da wannan ba wa hulwanil kahin haka ma boka ko mai duba ka ba ki hayan ofis ko gida wanda yana duba wa mutane yana bokance don ya dauki kudi ya biya ka dolalle kai maka ci haramu barai da gaske kunga wannan ya gwada ashe masu sana'o'i na asali su ne ya kamata a ce a ba su dama ire-iren wannan kuma ko kyauta ne ma ce karuwa ta dauki kyauta ta baka ba za ka karba ba kasan daga ina ta samu shi ma boka ko mai duban ya dauki kyauta ya baka kasan ina ya samu ba za karba ba annabi ya ce haramun ne eh saboda ka kiyaye na hadisi na gaba karin bayani ne الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثمن القلب خبيث ومهر البقي خبيث وكسب الهجام خبيث أنا حديثي نرافي بن خديج متم مدينة لي yana daga cikin mutanen Madina radiyallahu an yace annabi ya ce samanul kalbi khabithun kudin kare yana da muni wa maharul bagi khabithun kudin karuwa shi ma mummuna ne wa kasbul hajjami khabithu sai yace kudin mai yin kaho shi ma mummuna ne to anan ne malamai suka yi ta dibi-dibi saboda wanzami ya shigo ciki kuma mazala zamaninsa ya kira mai kaho ya yi masa kaho kuma ya biya shi to malamai sun ta maganganu a kan haka yadda aka shigar da shi karkashin wannan kudin kare dai wannan kowa ya san munin kare kudin karuwa kowa ya san munin karuwanci to amma shi kuma wanzami fa mai yin kaho sai aka ce shi yasa anan aka ce khabisu saboda me saboda sana'ansa ko da sana'a ce mutum zai nema yayi kokari ya nemi sana'an da yake da kima eh kun gan aka ce mutum sana'ansa kaman kwasan kashi ne yayi babu dadi akwai masu sana'an haka wanda za ga yana kwasan kashi yana sa hannunsa a ciki wani ba tare ma da ya sa hand glove ba kuma saboda ya riga ya saba ba zai cutar da shi ba kai kuwa ka zauna a wajen minti goma ko an sa magani ya shiga abin nan naka in baka yi sa'a ba sai ka yi zazzabi ko sai ka yi mura ko sai kaji kai zawo kashi wasa ne eh misali kenan kuma yanzu aka zo aka ce ga wanda yake sana'an kwasan kashi sai ya zo yana limanci wa mutane mutane za su linka kyama wani zai ce ni haka kawai ba zan bi shi sallah ba saboda yana ganin kaman baya wanka yadda ya kamata duk da kasancewa yanzu ma ga yadda aka inganta aikin amma waɗanda ba su da ƙarfi talakawa suna shan wahala tunda yanzu idan sakawai ɗinka ya samu problem ya samu matsala kaga dole za ka je ka nemo masu kwashewa in ba za ka yi ya ɗauko masu mota baya za ka yi yi wani shi kuma yana buge-bugen neman abinci tun da aikin halal ne ya yadda zai wannan aikin halal amma akwai kaskanci a ciki ke sa waɗansu ƙasashe suke ɓadda kama suke ɓadda kama idan za su yi ayyuka irin waɗannan akwai rigunan da suke sawa har fiskansu suke rufewa ba za ka ma gane wane ne ba sai bayan ya gama aiki an zo an biya shi sannan ya je inda yake adana abin ya cire ya yi wankansa ya tsabtansa ya ɗauko kuɗinsa ya yi yace fanensa ya zo da shi gida amma wanzanci ba haramun ba ne yin ƙaho ba haramun ba ne kuma duk wanda ya maka ƙaho ka biya shi ba haramun ba ne sai dai kamar yadda muke gani ake yin ƙaho a da wanda za ka zo ka ce ga inda za a yi maka kaho sai a sassara bayan an sassara sai ya sa kahon ya ja jinin a jini yake ja ko ba jini yake ja ba in bai ya hankali ba ma jinin zai shiga bakinsa kuma jinin dan adam ya shiga bakinsa ka gani wanda ya kware ne jinin ba zai shiga bakinsa ba amma dai wallahu alamu tunda akwai kaho ba ka sanya abin yake ba haka zai iya ja jinin wani ma zai ja ya tofar ya ja ya tofar akwai wanda ma an tsatsaga ni na ga wanda aka tsatsaga kawai bakinsa ya sa ya ja jinin ya zubar ya ja jinin ya zubar ai kaga wa amaluhu hadha khabisu kaga aikin bai abin nan ba bai yi ba bai yi ba ina fata an gane amma ba haramun ba ne saboda haka wanda ya rasa sana'a Allah ta'ala ya ɗora shi a wannan ya zama masa jarabawa sai ya ta addu'a sai ya ta addu'a to kun ga yadda hadisi yake kenan shi yasa wani lokaci ake cikakken bayani ake ɗauko abin da magabata suka faɗa ba don haka ba kaga kana karanta ya kace kai ai aikin wanzanci haramun ne a zo a yi ta tafka rigima da kai kana ce aikin gwanzanci haramun ne ko yin kafo haramun ne ai gashi annabi ya fala ya ce wa kasbul hajjami kabiso abinda mai kafo yake tarawa mummunan abu ne saboda haka sai dai mai kafo ya zo ya yi aiki haka kawai ba za a biya shi ba tun ba za a biya shi ba wa zai ciyar da shi dike nan sai a bashi sadaka kenan eh sai a sa ka'ida idan ya zo ya yi kafo to dole a bashi sadaka ɗaya domin ya je ce da iyalansa ai dama haka ne to shi yasa dole a lauko bayanan magabata a yi fassara Allah taimake mu wannan shine babin ƙarshen babin da yake magana dangane da abubuwan da aka haramta sai babul araya wa ghairi zale babin da ya shafi al'araya shi za ambata da waɗansu abubuwa duk da kasancewa masu sharhi sun ce da ya kamata kowane hadisi a ajiye shi a babinsa kunga ko anan da muka karanta an kawo hadisai da yawa da unwani guda daya idan aka fayyace unwani subheading to an fi fahimta amma shi malam sai ya zuba su gaba daya masu sharhi kuma sai suka yayyanka yayyankawan yana da muhimmanci aini to haka ma wannan babu hadisan an tara su da yawa da ya kamata a ce an yayyanka su hadisi na farko an zaid bin sabit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركس لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها ولمسلم بخرسها تمرة يأكلونها رطبا نعم فلك حديثي بدانا نسكي مغنى كان رايا حديثي نقبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركس في بيع الأرايا fi khamsati awsukin aw duna khamsati awsukin to cinikin araya dai na riga na yi bayani mutumin da yake da gona musamman a irin halin yanzu baya da abinci baya da kudi ya nemi bashi an hana shi me ya kamata yi sai ya samu wani mai sai da abinci ko wani wanda yake da karfi sai ya ce ka zo mu je mu gwada maka gona ta dun ka gane gaskiya na in ya je gwada masa da shaidu da komai to sai a yi kiyasi sai a ce gonan nan idan amfanin ya nuna ka kaf gaba daya ana kyautata zaton za a samu buhu goma to idan an tabbatar da haka ba za a yi wannan lissafi ba sai idan amfanin ya fara nuna saboda kada a cutar da wanda zai ba da auro ina fata an gane da aka dauko ƙwararru suka zo suka yi lissafi sai suka ce in dai gonan nan ta tsallake komai za a samu buhu goma to ya halatta mai gonan ya karbi buhu biyar ina jin buhu biyar shine zakka ko? eh buhu biyar na hatsi wanda yake ya bushe wanda aka yi aka yanke shi aka abin nan din shi ma ba bashin kudi zai karba ba ba bashin kudi zai karba ba kun ga in kun duba za ku ga cinikin danyen abu ne da busasshensa abinda aka hana a can baya to anan an yi sassauci ga wanda ya maku ausuke biyar kowane ausuke guda ɗaya sa'i 60 ne in ka haɗa 60 times 5 shine zai baka 300 sa'i 300 kuma shine yake kai zakka ko dai ya karbi gwargwadon zakka ko ya karbi abin da bai kai zakka ba saboda haka za a iya bashi busasshen hatsi kamar buhu uku buhu hudu buhu biyar ina kyauta zaton mai cin 80-80 din nan buhu biyar ya kai zakka saboda haka lokacin da ya zo ya girbe ya tara amfaninsa sai ya ɗauko yawan buhuhunan nan da aka bashi a araya sai ya biya in kun duba za ku ga mutumin da ya ɗauki bashin ko ya ɗauki hatsin nan ya bayar aka sake dawo masa da hatsi shi taimako ya yi ina fata an gane yawwa taimako ya yi to ko da ko lokacin abin ya faɗi ko kuma yaya ne dai shi kenan sai dai kuma mafiya yawa dama lokacin da mutum zai karba kamar a yanzu buhu yana da tsada lokacin da za ka bayar kuma buhu ya faɗi to shi yasa aka ce a ajiye maganin kuɗi in cinikin kuɗi za a yi na kuɗi wannan kuma shine zan baka kuɗin buhu biyar ka bani buhu biyar kaga sai ka karbi kuɗi keke da keke amma ka karbi buhun masara biyar to in ka girbe na gonanka sai ka kawo buhu biyar wannan shine tsari ba tare da an yi cuta ba shine al'araya ne waɗannan hadisai suke mana magana kai musulunci ya sassauta ne saboda kar mutane su shiga cikin wahala saboda kada shiga cikin wahala to hadisi ne daga zaidu dan sabit wane ne zaidu dan sabit muna da zaidu bin sabit muna da zaidu bin harisa waɗannan sahabbai guda biyu sun shahara wane ne zaidu dan harisa shine yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asalin sabawa ne na nana khadija sai ta ba da kyautansa wa annabi sai annabi ya yanta shi zai yanta shi kuma yi tabanni da shi shi ne falon maka da zaidu min ha wataran zawaji na kaha shi ne zaidu bin harisa wanda yake da ɗaƙusama bin zaid dukansu a gidan annabi suke amma zaidu bin sabit mutumin madina ne abinda aka ce lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina sai aka ɗauko zai dubi nisabit shekaransa goma sha ɗaya a irin yakin nan na jahiliya na menene yakin buwa yakin buwa aka kashe mahaifinsa aka kawo shi wajen annabi da aka kawo shi wajen annabi sai aka ce wannan yaron yana da hazaka kafin ka iso birnin madina ya haddace ayoyi goma sha bakwai surori goma sha bakwai kai a cikin ƙur'ani daga sama ko tsakiya ko ƙarshe mazu Allah ya ce ka haddace surori ka bakwai ce eh karfa kumanta kafin annabi ya zo birnin madina ya hijira musulunci yake karo uku a birnin madina already su har suna sallar juma'a fa kafin annabi ya fara sallar juma'a eh kar mu koma cikin tarihi da yawa kuma mu ajiye karatun eh kar wani abu ya ringa jan mu muna ta tafiya sai ya ce karanta mu sai karanta masa taram taram karatun ya bada sha'awa ma annabi yace ka iya rubutu yace ban iya rubutu ba yace ka koyi larabci ka koyi ibraniyanci ko suryananci ka koyi rubutun yahudawa saboda akwai yahudawa a birnin madina banu kainuka da banu nadir da banu kuraiza waɗanda suka yi ƙarfa-ƙarfa a birnin madina suna neman masu kwace birnin madina annabi ya zo ya same su ya ce saboda me saboda ni ban amince da yaudaransu ba shi ne zaidu ne sabit mutumin madina gadan-gadan ya koyi wannan yare shi da kansa ya ce a rabin wata ya iya rubutu da karatunsu saboda haka duk lokacin da yahudawa suka kawo takarda ko za a rubuta musu takarda annabi yakan ce a nemo masa zai dubi ne sabit ƙarshe ma sai da aka wayi gari hatta wahayi idan zai sauka a birnin madina sai annabi ya ce ya kira shi ya sa ya kasance ɗaya daga cikin kuttabul wahayi ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi kuma yana daga cikin falalansa kamar yadda aka yi bayani a cikin tarihi ya iya lissafi shi yasa yake rabon gado da aka je yakin yarmouk aka samu dukiya da yawa lissafi ya rikice saboda abubuwa da yawa aka ce a nemo shi aka masa bayanin abu kaza dubu kaza ne abu kaza dubu kaza ne rundunan yaki su kaza ne yace to ga yadda za a raba saboda in baka yi lissafi ba ba za ka yi rabon gado ba wannan shine zaid bin sabit radiyallahu anhu mutumin madina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rakasa li sahibil ariya lalle annabi yayi sassauci ga mai kirdado an yabi aha bi kartiha ya sayar da amfanin gonansa ta hanyar kirdado kamar yadda muka yi bayani wal muslim arwayin imam muslim bi kartiha tamran wanda za a yi kirdado da dabino ya kuluna rutaban wanda za su ci dabino a hannu tunda mafi yawa an buga misali da dabino ne saboda su abincinsu kenan mun kuma dabino a wajen abin marmari ne yasa muka buga misali da masara ko dawa ko gero eh tunda hatta wake ma akwai taraddadi shin wake abinci ne fule ko ba abinci bane gyada da gujiya waɗannan abinci ne ko ba abinci ba da aya da riɗi waɗannan abinci ne ko ba abinci ba dankalin hausa da dankalin turawa ainihin abinci ne ko ba abinci ba ga sunan da yawa duk abin da za a ajiye shi da sunan abinci aka ce wannan shi ne ba a fifiko tsakaninsu a masabar malikiya kuma shi ne abin da yake ƙarshe za a zo a fitar da zakka sai dai abin da yake fitar da mai kawai wake barin kawo wata formula haka tun da can baya mun kawo a gurguje suka ce duk abin da kuma ba ajiye shi ake yi ba zai iya lalacewa to ko itikari ana iya yi to shi yasa zaka ga waɗansu suna ajiye wake wasu za su ajiye gyaɗa wasu za su ajiye gujiya sai su ce ai saboda ba abinci bane ko da yayi tsada babu matsala za su ce abin da aka hana ajiye dawa gero da sauransu sai dai wannan ya danganta daga yanayin wuri ne tunda gaskiya a yanzu za a iya cewa gyada ma abinci ne tun nan aka dafa gyada idan ka samu na naira 200 kaci kana iya koro ruwa kai ka ci abincin rananka kuma gyada in aka fitar da mai din in aka yi karago ka sai karagon 200 bai ishe ka ba ko karagon 100 ko rogon 100 ka hada su baka hada abinci ba eh sai dai akwai zakka a rogo ko garin kwaki aka yi da shi akwai zakka a ciki ka gani tunda babu zakka a cikin rogo babu zakka a cikin rogo haka ma dankalin hausa babu zakka a ciki da sauran makamantan waɗannan so don haka a kowane ɓangare da irin abincin da suka fi bashi muhimmanci dabinon nan da muke magana kowa ya riga ya sani duk wanda ya tafi madina ko ya tafi makka balarabe zai iya cin dabino ya sha ruwa ya ce alhamdulillah ba gashi a masallaci musamman da ramadan dabino kawai kaga guda uku mutum ya ci dabino guda uku ya sha ruwa ruwan ma ba na zanzan ba sai ya ɗora ruwa a kai a yi magariba a yi isha'i a yi asham ɗin su rako'o'i wajen 20 ko 30 ba zai tafi gida ba sai karfe 12 ko karfe 1 a hanya sai ka gan shi ya ɗan sayi gurasa da ɗan wani jus da shi ne zai yi sufur modibo yanzu idan kai ne ai ina a ce misali yanzu a zo masallaci ka ci ƙosai tun da an yi shi da wake ne ka samu ƙosai kamar guda uku ba irin manya-manyan makosan nan ba ɗan daidai to muje ko guda biyar ne ka samu kosai guda biyar ka samu kunu kaman wannan kofi ka dora a ce ka zauna a masallaci a yi magariba a yi isha'i a yi sallan asham a yi tafsiri kai ba za ka tashi ba sai karfe sha biyu sannan kuma idan ka je gida kaddara a ce karin tuwo guda biyu kawai za ka ci da asuba ka tashi da azumi yana da wahala yana da wahala to me yasa problem ninmu yana daga cikin matsalolin da muke samu a wannan yanki namu na Najeriya duri wannan durin da muke da shi wallahi yana daga cikin illanmu ka duba ka gani ko masu zanga-zanga a kasashen duniya asian country da kasashen europe abincin da ake kawo musu abinci ne wani lafe-lafe haka za su yi kwana bakwai mai yiwa a rana ma bai wuce su ci sau biyu ba ba abin da ya dame su za su tashi daga wajen ba za ka samu kaki baje-baje ba amma mu duk inda muka kwana muka yi 24 hour haba breakfast sai ka ci mai nauyi abinci rana lunch sai ka ci mai nauyi sannan akwai wani mawa yana kira na yammaci haka sai mutum ya dan afa wani abu da yamma kuma da daddare sai ya sake cin tuwo mai nauyi kuma ya tashi karfe 12 ko karfe 1 na la haula wala quwwata illa billah saboda ciki ya rarike yanzu da Allah ina zamu je dalilin da ya safa muke wahala kenan da ga mata da miji da menene dan abincin su wallahi bai wuce a take away ba haka za su dauka a leda su ci gurasan nan wani ma sai ci rabi yana tura mata tana tura masa ka karasa ƙarshe ba za su iya cinyewa ba kuma su dauki azumi ka gansu da ƙarfinsu suna zirga-zirgarsu amma kai ka ci tuwo da safe ka ci tuwo da asuba ka ci tuwo amma duk da haka to cikinmu yana daga cikin abin da ya zama mana illa Allah kyauta to karka ji ana buga misali da dabino malamai sun ce ko da da abinci ne ma wanda yake irin ce maka waɗanda muke amfani da su a nan ana iya yin haka saboda haka ba wai abin ya tsaya kan dabino ko zabibi ba ne mutumin da yake da gona kuma gonan ta nuna yana buƙatan abincin da zai ci a gidansa ba wai sayarwa zai yi ba ko da yake waɗansu malamai sun ce ko da sayarwa zai yi saboda wata buƙatarsa ko san wani lokaci abu yakan zo mutum cara ya rasa yadda zai yi to tun da dai naka ne kana da wannan gonar ka je a cikin buhuhuna uku ko hudu da aka baka ka je ka sayar da guda daya in ya so ka yi jinyan gidanka ko ka je ka biya kudin makarantar yayanka amma banda harkokin kasuwanci saboda kar a shiga rudani wannan kenan sai hadisin babban sahabin nan abu huraira Allah shi kara yadda da shi shi wannan mun sha bayani a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle annabi rakasa fi bai'il araya annabi yayi sassauci wajen cinikin araya wato ainihin wato kirdado fi khamsati ausukin a cikin ausuki biyar auduna khamsati ausukin ko abinda bai kai ausuki biyar ba in ya wuce haka bai halatta ba ko da kana da gona kaman fadin garin nan ne sai ka shiga wannan matsatsi to kamar yadda muka fada muka kwatanta buhu biyar ne ko kasa da buhu biyar in ya wuce haka an yi haramu saboda sassauci ne ma ka halatta wannan sai hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man ba'a nakhlan kad ubirat fa thamaruha lil ba'i illa an yashtarita al mubta' wa li muslimin man ibta'a abdan فماله للذي باء إلا أن يشترط المبتاع وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله waɗannan hadisai su kuma suna bayani ne dangane da wani hukunci shine mutumin da ya sayar da gonansa bayan ta nuna in ya sayar da gonansa bayan ta nuna a ka'ida amfanin gonan nasa ne wanda ya sayi gonan shi filin gonan ne nasa a idan ka kira mutum ka ce ya zo ya sayi gonanka saboda abin da jin amfanin da yake ciki misali bai nuna ba ai an ce ya halatta ka sayar da karmami ko to sai ka zo ka sayar da karmami zai zo ya ce filin gonan nasa ne ai karmami ka sayar masa da ka sayar masa karmami sai yana son ya maka wayo zai ce shi ba zai girbe ba yanzu da ce sai nan da wata ɗaya shine dabbobi na za su bukata sai ka ce a to inda haka ne tunda za ka bar shukanka a gona ta na tsawon wata guda to ka biya hayan wata guda ina fata an gane kai musulunci ya takura ka kai kuma matsi ne yasa ka sayar da wannan karmamin ko ka sayar da ganyen shi kuma sai ya sai ya zo yana son yayi maka wayo ina fata an gane to musulunci ya ce tunda ya sayi karmami ya girbe yanzu in bai girbe yanzu ba ya bari yawan kwanakin da yayi to ya biya ka haya amma in ka sayar da gona abin gonan bai nuna ba to abin gonan yana bin gonan ba matsala bai na wanda ya saya ne amma in ya riga ya nuna to naka ne sai dai wanda ka ɗauko shi zai sayi gonanka da ya zo sai ya ga masaranka a shimfiɗe ya ce kai ni masaran da ka shukan nan ma ta ba ni sha'awa gaskiya ne zan saya har da masaran sai kuka yi yarjejeniya a haka to shi din ma idan ya fara nuna ya halatta ka sayar masa in bai fara nuna ba bai halatta ba shi ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh